إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 22 ga watan jumadal akhira shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin watan 14 ga watan janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasar na 38 cikin jerin girka suson karatun littafin as-sunna wallafar al-imam al-hafiz abubakar ibn abi asimin rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da shekara tamanin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin ummahatu kutubil aqida wanda malaman magabata suke dogara da shi wajen tantance aqidan ainihin wato salafiya aqidan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da mabiyansu akan tafarki madaidaici cikin tabi'ai da sauran malaman shari'a Allah ya saka mai da alkhairi dan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake kawo mana babukan da ya bude dan magana akan hadisan da ke da alaka da aqidar ganin Allah cewa za a ga Allah a lahira mu'mine za su ganshi ga bayani akan wato irin siffar da za su ganshi da kuma irin falan da za su samu bayan sun ganshi to ya kawo mana hadisai daban-daban bai gushe ba yana ci gaba da kawo mana su za mu tashi a lamba hadisi na 466 ko inda yace haddathana Abubakar ibn Abi Shayba qala haddathana Ja'far ibn Aun qala haddathana Hisham ibn Sa'id an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala qulna ya Rasulullah hal nara rabbana qala wannan hadisi har ila yau dai ta hanyar malam Abubakar dan gidan Abu Shayba daga Ja'far ibn Aun ibn Ja'far al-Makhzumi ba Quraishi ne yana daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace daga Hisham dan Sa'ad shi ma ba Quraishi ne wannan shine barar abin nan ne shi maraya ne a gidan Zaidu dan Aslam shi wannan yana daga cikin rijal ne na Muslim kawai banda Bukhari da kuma Al-Kutubul Arba'a shi kuma yake cewa daga wato abin nan din nasa mai rukon sa shine Zaidu dan Aslam shi kuma daga Ata dan Yasar daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda qala Abu Sa'id yace kulna ya rasulullah muka tambaya Musa bai muka ce ya manzon Allah hal nara rabbana shin zamu ga Allah ubangijin mu qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal tabaruna fi ru'yati shamsi fi dhahirati sahwan laysa dunaha sahabu shin kuna turereniya wajen ganin Allah afwan wajen ganin rana fi zahira da hantsi wato kaman rana ta riga ta take sahwan sannan sama tana nan babu hadari laisa duna ha sahabun babu girgije qala abu sayyidin yace kulna la ya rasulullah muka ce a a kowa na iya ganin ta ba tare da ya ture ko ya ainihin wato ayi ture ne dan uwansa ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal tadaruna fi ru'yatil qamari lailatul badri sahwan laisa fiha sahabun to kuna yin turereniya wajen kallon wata a daren hasken wata wanda babu hadari babu girgije kulna la muka ce ba ma yi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi yace mata baruna fi ru'yati fi ru'yati yawmal qiyama to haka nan ba za ku turere ne ba wajen ganin Allah ranar alkiyama kama la tadaruna fi ru'yati ahadihima wannan hadisi yana cikin sayyid muslim haka na al-imamu ibnu khuzaima ya fitar da shi a cikin kitabut tauhid da ibnu manda shi ma kitabut tauhid da Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Kitabus Sunna ta hanyoyi daban-daban ta hanyar wancan malami mai suna Ja'far ibn Aun haka Abdurrazzaq sanani da Tirmidhi haka nan Imam al-Bukhari ma ya fitar da shi da Muslim ta wata hanya daban da Ajuri a cikin Ash-Shari'a ta hanyar Sa'id ibn Hilal daga Zaid dan Aslam bihi haka nan Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ruwaito shi ta hanyar ainihin wato Abdurrahman ibn Ishaq daga Zaid dan Aslam hadisi ne tabbatacce insha Allah dama ita ce dai riwayar da muke ta ji ga ta nan da abin nan iri daban-daban qala haddathana muhammad ibn musanna qala haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana rubi'i ibn ulayya qala haddathana abdurrahman ibn ishaq an zaid ibn aslam an ata wani tace irin riwayan imamu ainihin wato ahmad ibn hanbal kenan ta hanyar malam Muhammad ibn Abdullah ibn Musanna zuwa ga Rabi'i ibn Ulayya dan uwan Isma'ilu dan Ulayya mun tuna malam Isma'il dan Ulayya wanda Ulayya wata mata ce da wani bako ya aura dan kasuwa ya zo Kufa shikenan zama ya zama ya aure kuma bayan shekaru ya tafi bata da yaya guda uku shikenan sai ana ce musu ana danganta su zuwa ga mahaifiyar domin ta zama irin abin da ake ce musu single parent to amma shi malam Isma'ilu mun ji a baya yayi Allah ya isa ya ce don da ya ce mishi dan ulayya Allah ya isa amma da haka malamai suka ce ba komai za a iya faɗa domin ga yanin Qur'ani ya faɗa Isa ya Isa ibn Maryama kenan ya halasta a danganta mutum da mahaifin shi ne Qur'ani ya danganta kuma kuma mutai Allah ya isa ba za a damu da shi ba eh eh sai dan musayyib ai mai wannan maganar nan ko mun yi magana sai dan musayyib ko dan musayyib mala aliyu na yake shi ya tambaya nace ai mun karanta a cikin alfiya cewa ana iya fade a ce dan musayyib domin sunan haka yake na da yake na biyu kuma wannan riwaya da yake cewa Allah ya saba tabbata ba ala fardi sihatiha duk da haka malamai suna fada kuma suna rubutawa amma kaka ji tsoro kana iya ka ki fada ka zauna lafiya ko amma dai mun karanta a cikin a cikin karatunmu na alfiya da muka zo muna magana akan sunaye ku koma ku ku nemi wannan karatuka to wannan dan uwan shi ne kanin Ismail dan Ulayya sunan baban nasu Ibrahim ibn Miqsam da haka za iya cewa sunan shi Ulayya afwan Rabi'i ibn Ibrahim ibn Miqsam na fata mun gane daga Abdurrahman dan Ishaq zuwa ga Zaid dan Aslam an ata ibn Yasarin an Abi Sa'id al-Khudri kala قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة قال هل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه صحاب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shin kuna kokuwa wajen kallon wata a daren da yake haske babu girgije qala qulna la yace muka ce ba ma kokuwa qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa hal tadaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun to rana fa da rana tsaka shin kuna kokuwa wajen turere ne juna don ku ganta alhalin babu girgije kala abu sa'idin yace kulna sai muka ce la ba mai kala annabi yace fa innakum tarawna rabbakum kadhalika yawmal qiyama za ku ga Allah ubangijin ku irin haka ba tare da turere ne ba wannan kamar da muka ambata ita ce riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Ibn Khuzaima a cikin littafin sa na tauhidi قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة أن يعلى ابن عطاء عن جعفر ووكيع ابن خدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة wannan ita kuma hanya malam ya karɓo ta ne ga tanan ta hanyar malaminsa hudba ibnu khalid ibnu aswad al-basri mun ji hadisan shi a baya ya rasu ka ta 235 babban malami ne cikin malamai shi kuma yake cewa daga ya'ala daga Ahmad dan Salama daga ya'ala dan Ata at-Taifi al-Laifi wannan shi kuma bararran bawa ne ga Amr dan As yana da hadisi daga Abdullah dan Amr dan As afwan yana da hadisi a cikin Muslim da Al-Kutub al-Arba'a daga Ja'far shi shi kuma Ja'far daga Waki' ibn Hudsin ko kuma wa wake ibnu hudsin kamar da yake a wata nuska wake ibnu hudsin ana cewa kuma ibnu hudsin da ainun kamar da zamu ji a wata riwaya dake gaba daga Abu Razin Abu Razin wani sahabi ne da ake ce mishi Laqid ibnu Sabra Laqid ibnu Sabra al-Uqayli sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin falalarsa aka ce kamar ne zuwa cikin tarihin sa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyamar aita mai tambaya sabai su dinga tambaya saboda kar a je a yi wahayin abin da zai ba su wahala daga ja kuma rasulun miyan fusi kuma azizin alaihi ma anibtu amma shi wannan mutumin wa kanat masailuhu tu'jibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi yana son shi yayi tambaya saboda mutum ne mai zurfin tunani da hangen nesa tambayar da zai yi karuwa ake da aka ba ga da riwayi da yawa tambayoyi ne da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan din yace ya manzon Allah dukkaninmu ne zamu ga Allah qala sai annabi yace a kullukum yaral qamara mukhliyan bihi shin kowa a cikin ku na iya ganin wata mukhliyan ay munfaridan li nafsihi qala yace qulna na'am sai muka ce kware kuwa qala sai annabi yace Allahu a'zam to Allah ya fi haka girma ba ma kwatanci wannan hadisi ne kyakkyawa saboda isnadin shi rijalun muslim ne in banda waqi' ibnu hudsin dinnan ko udsin wanda zahabi na cewa la yu'raf ba a san shi ba shi kuma al-imamu ibnu hajirin yake cewa maqbulun ai indal mutaba'a wannan riwaya ita ce riwayan allalaka'i a cikin sharh usul tiqadi ahlus sunnati wal jamaa da kuma al-imamu ahmad ibn hanbal da ɗansa a cikin as-sunna da tirmidhi a cikin ainihin wato sunan ɗansa cikin kitabut tafsir wa haddathana uqbah ibn mukrim qala haddathana ibn abi adi qala haddathana shu'ba an ya'la ibn ata'in an waki ibn udsin an abi razin al-uqayli qala qultu ya rasulullah ana ra rabbana قال نعم قلنا وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم تنظرون إلى القمر ليلة البدر وإنما هو خلق من خلق الله فالله أعظم وأجل يساك كاو إسنادي تهنيم أقبى ابن مكرم ابن أفلح العمي دقى ابن أبي أدي واتو محمد ابن إبراهيم ابن أدي ابن أبي أدي daga shu'ba ibn al-hajjaj babban malamin nan shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki daga ya'la ibn ata daga daga waki ibn udsin daga abi razin al-uqayli wancan sahabin kenan qala yace qultu ya rasulullah na tambaya nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kulluna ana ra rabbana zamu ga Allah ubangijin mu qala na'am manzon Allah yace kware kuwa kulna sai muka ce wa ma ayatu zalika fi khalqihi to me alamar da zamu gane yiwuwar haka a cikin halittun Allah qala sai ainihin manzo Allah yace alaysa kullukum tanzuruna ila al-qamari laylatal badri shin ashe ba dukkaninku kuna ganin wata cikin dare ranan hasken sa ba wa inna ma huwa khalqun min khalqillah kuma watan wato halitta ce cikin halittun Allah amma za a ganshi a duk duniya kowa zai ganshi kuma yace fallahu a'zam wa ajal to sha'anin Allah yafi haka girma yafi haka daukaka in ya zama ga wata halitta cikin halittun Allah ana iya ganinta kowa ya gani lokaci guda ba tare da wani ya tare wani ba to Allah ya fi haka girma da ɗaukaka al-imamu hibatullahi allalakai ya rawaito wannan riwaya da ibn khuzaima a cikin kitabut tauhid da tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da ma abu dawuda ta hanyar shu'ba bihi to wannan shine karshen babin da yake magana akan waɗannan hadisan ganin Allah a rahira da aka kwatanta yiwuwar ganinsa da irin yadda ake ganin wata da rana in kun tuna mun ambace su kamar da malai ya kawo su tun a baya akwai riwaya daga Abu Huraira akwai riwaya daga Jabir akwai riwaya daga Ibn Abbas akwai wannan shahararren riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri ita ce zamu ji daga Muslim domin tana cikin sayin Muslim Bukhari ma ya ruwaito ta baya ga Bukhari da Muslim kamar yadda muka ta ji mutane da yawa su rawaito ta cikin wanda suka rawaito riwaya ta da yawa da kala daban-daban akwai Ibn Khuzaimah a cikin Kitabut Tauhid dinsa akwai Al-Baghawi a cikin Sharh Sunna akwai Ibn Manda akwai Baihaqi cikin Shu'abul Iman da dai da yawa burjik burjik dan hadisi ne wanda yake mashahuri kwarai to mun zabi wannan riwaya ta cikin kitabu Al-Iman na Sahih Muslim saboda tana dauke da fa'idoji masu yawa da zamu ji insha Allah kamar yadda malamin mu mala albani Allah ya gafarta mishi yake yawan fara yana cewa shi hadisi yace kamar danyen mai kamar danyen fetur ne wato wato kamar crude oil ne akwai abubuwa da yawa a cikin sa wato kamar saniya ne da ake cewa nage dadi goma garin katin tauhidi zaka ji abubuwa da yawa garin katin fiqh zaka ji abubuwa da yawa haka dai haka dai a takaice takaice imamu muslim a cikin lamba hadisi na 472 yake cewa wa haddathani suwaid ibn sa'id qala haddathani hafsu bin maisara an zaid ibn aslam kaji isnadin shine nafsu ta hanyar zaid dan aslam an ata ibn yasarin an abi sa'id al-khudri hadiji shi daga malam suwaid dan sa'id abu muhammad al-harawi wanda bai da hadisi a cikin bukhari wannan sai dai muslim da sauran al-arba'a ya rushe ka ta 240 bayan hijira shine ke cewa haddathani habs ibn maisara yani as-sanani shi kuma yana daga cikin rijal na Bukhari da Muslim rasuwarsa shekara ta 181 al-Imamu Nasa'i ma da Ibn Majah sai wato hadisin sa to shine ki riwaya daga Zaid dan Aslam al-Amiri daga Ata dan Yasar daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna nasan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah yace wasu mutane a zamanin manzon Allah yana raye suka ce ya manzan Allah hal nara rabbana yawmal qiyama ko za mu ga Allah ubangijin mu ranar alkiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am manzan Allah ya ce kware kuwa qala yace hal tadal tudaruna fi ru'yati shamsi bil zahirati sahwan laysa ma'aha sahabun wa hal tadaruna fi ru'yati al-qamari laylatil badri sahwan laysa ma'aha sahabun qalu la suka ce a'a ya rasulullah qala ma tudaruna fi ru'yati llahi tabaaraka wa ta'ala yace to ba za ku yi turere ne ya ba wajen ganin Allah ubangiji madaukin sarki yawmal qiyamati illa kama tudaruna sai inda a ce kuna turere ne ya fi ru'yati ahadihima wajen kallon rana ko wata idza kana yawmul qiyamati so sai annabi ya ƙara labari wato jawabul hakim kenan yace idan alkiyama ta tsaya kana anan tamma ne azana muazzin za a sa wani mai shela wani san kira cikin mala'iku yayi shiye kuwa cewa liyattabi kullu ummatin ma kanat ta'bud kowace al'umma su bi abin da suke bautawa duk wasu da suke maguzanci to ga ubangijinsu nan na maguzanci da suke shirka su bi shi su tafuta فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب ba wanda zai saura daga cikin wanda suka bauta wa gumaka ba su bauta wa Allah ba masu bautar gunki ko na da aka kafa illa ya ta saƙaƙuna finnari sai dai kawai suna ta faɗawa cikin wuta kawai rubububu'a ta faɗawa cikin wuta Allah ga tsare mu hatta lam yabqa illa man kana ya abudullah ba wanda zai saura sai wanda yake bauta Allah min barrin wa fajirin inda kai musulmi ne ko na kirki ne ko na banza to zaka saura a wajen sai annabi ya ce wa gubbari ahlul kitabi da ragowa shine gubbar ragowan ahlul kitabi yahud da nasara waɗanda suka mutu akan tauhidi su fayud'a al yahud sai a kira yahud fayuqal lahum sai a ce musu afwan wanda suka mutu akan yahudanci ko da ce musu ma kuntum ta'buduna wa kuke bauta ma kalu sai su ce kunna na abudu uzaira ibn Allah ai mu uzaira muke bautawa sai a ce musu fa kalu a ce musu kadhabtum ƙarya kuke mattakhadha Allah min sa min sahibatin wala waladin Allah bai da mata bai da da fama tabghuna da haka me kuke jira ai kuma kuna cikin wadancan qalu sai su ce atishna abinda muke so shine saboda muna jin tsananin kishi ya rabbana ya Allah faskina Allah a taimaka a bamu ruwa bai sharu ilaihim sai a nuna musu a ce ala tariduna to ga ruwa can ku je wancan tafkin ku sha ruwa fa yuhsharuna ila nari sai a tattara su ga baki daya zuwa wuta ka annaha sarabun kamar ka ce wato kawalwalniya ce ta haqimu ba'daha ba'da sashin tana kona sashe saboda bala'i Allah ka tsare mu fa yata saqatuna fil nari sai su ta fadawa cikin wuta sun mayu da an nasara an gama da yahudu su ma san busawun yan wuta sai a kira kirista fa yuqallu a ce musu ma kuntum ta'buduna ku koyi kuke bautawa qalu suka ce kunna na abdul masiha ibn allah ai mu isa dan allah muke bautawa fa yuqallu kadhabtum a ce ƙarya kuke mattakhadha allah min sahibatin wala walad sam allah bai da dabe da mata fa yuqallu sai a ce musu ma za tabguna me kuke so fayakuluna atishna ya rabbana ce wallahi Allah kishi muke ji faskina a shayar da mu ruwa qala yace fayusharu ilaihim ala tariduna sai a nuna musu a ce ba ga ruwa can ba ku je ku sha fayusharuna ila jahannama sai a ta sake su a tattara su gaba ɗaya zuwa jahannama ka annaha sarabun tahqimu ba'daha ba'dan kamar ka ce kawalwal ne yace dake cin junanta fai ta saƙaɗo na finnari sai su je su faɗa wuta hatta idan lam yabka illa man kana ya abudullah yanzu babu saura a filin alkiyama sai wanda ya kasance yana bautawa Allah min barrin wa fajir na kirki da na banza a lokacin atahum rabbul alamin sai Allah ya zo waja rabbuka kina sai Allah ubangiji ya zo gare su subhanahu wa ta'ala Allah sai ya zo musu fi adna suratin min allati ra'auha ra'auhu fiha a cikin wata kama wadda ta yi kusa da wadda suka ganshi wancan ganin da aka ce sun ga Allah ɗin suna ganin shi babu kokowa ɗin fama ƙala fama tanzuruna tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu sai a ce musu sai Allah ya ce musu ku me kuke jira ba an ce kowace al'umma ta bi abin da take bauta mawa ba qalu ya rabbana faraƙanan nasa fi duniya afƙara makon na ilaihim sai su ce ya Allah Ubangijinmu to ai mutum a duniya mun yi baran-baran da duk waɗannan mutanen masu bautar gumaka masu bautar masihu masu bautar uzairu mun yi baran-baran da su kuma alhalin ma da tsananin bukata zuwa gare su a duniya walam nusahibuhum shi sa anan ma ba mu tafi tare da su ba tun a duniya ba ɗaya muke da su ba muna jiran Allah ne fa yaqulu ana rabbukum sai ce to ni ne ubangijinku domin ji ai Allah ya bayyana a wata sura ba ko sace da surarsa amma ba surarsa ba yace sai su ce fa yaqulun na'udhu billahi minka muna neman Allah ya tsare mu daga kai la nushriku billahi shay'a mu ba mu shirka wa Allah wato basu gane Allah a wannan kamar ba marrataini aw thalathan haka zai faru so biyu ko so uku hatta inna ba'dahum la yakadu an yanqaliba wasun su ma har suna tunanin ko za su juya ne fa yaqulu hal bainakum wa bainahu ayatun sai ce musu Allah ya ce musu tsakaninku da ubangijinku akwai wata alama da za ku gane shi fa ta'rifunahu ku gane shi bima biha da ita fa yaqulna na'am sai mu'mini su ce kware kuwa fa yukshafu an saqin sai a yaye ƙaurin shine yoma yoma yukshafu an saqin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi duk wanda yake sallah dan radin kansa ba dan riya ba ba zai saura ba illa azinallahu lahu bisujud sai Allah ya ce to ku fadi ku sujuda wala yabqa man kana yasjudu tiqa illa wala yabqa man kana yasjudu tiqa'an wariya'an wadanda kuma idan kowa cikin mu'mini da suke sujuda a duniya suka fara suke sujuda sai da wanda suka saura sune wanda suke yin sujuda ittiqa'an dan su zama lafiya da mutane a nan duniya yana sallah ne kawai dan abin da zai ci wariya'an ko yana yi dan a gani illa ja'ala Allahu zahrahu tabaqatan wahidatan sai Allah mai da kashin bayan shi ya zama kashi kwaya daya gal kamar kashin kauri kaga ba zai iya lankwashewa ba yayyayi kullama arada an yasuda kharra ala qafahu in yaje yana so yayi irin yanda yake a duniya yayi riya da ya tafi zai yi sujuda sai kawai ya fadi ta ƙeya ba zai iya sujuda ba Allah ka tsare mu daga wannan bala'i thumma yarfa'una ru'usahum وقد تحول في صورته التي رأوه فيها waɗannan bayi na Allah Allah ka samu cikinsu suna cikin sujudan nan idan suka ɗago sai su ga Allah ya koma cikin kamashi ɗincan da suka gani sanda aka ce sun gan shi babu turereniya ya ce faƙala ana rabbukum sai Allah ya ce musu ni ne ubangijin fa ya ƙuluna an ta rabbuna ce tabbas kai ne ubangijin sun mayudrabul jisuru to a lokacin ne fa za a fara asalin ma bala'in kiyama wancan duka elementary ne daga nan ne Allah amazala yace sannan sai a zo sai a kafa gada gadar siradi ala jahannama akan wutan jahannama wa tahillu shafa'atu kuma sai a yi shela a ce an halasta ma waɗanda ke da damar ceto su ceto annabawa da waliyai da azumi da qur'ani da hujubbai da abdalu da ƴaƴa da wane ne duk wanda za a halasta mashi sai a shela a ce to duk wanda yake da yake da wato an yi akritin shi da yake to yazo ya ceton nan annabi ya ce wa yaquluna allahumma sallim sallim lokacin za a fara Allah Allah muna neman aminci Allah ka sa mu tsira mutane za su fara neman inda za su shiga da rayuwarsu kila ya rasulullah wa mal jisru sai aka ce inji Abu Sa'id aka ce ha manzon Allah menene kuma wannan gada qala yace dahdun mazillatun fihi khatatifu wa kalalib wa hasakun takunu binajadin fiha shuwaykatun yuqalu laha sa'adan la hawla wala quwwata illa billah manzo Allah sai sallama yace dahadun yace wani wuri ne mai santsi santsi ne mazillatun mai zamar da mutane hanya ce mai santsi mai gansa kuka da mutum ya taka kawai sai zama ya fada cikin wuta fihi khatatifun ga ta kuma an sassanya mata lauje laujuna kenan za a ce ko sune da yawa asalin guda ɗaya a ce khataf shine lauje an san lauje ai ko wanda ake yankan ciyawa da shi to khatatif laujuna an sanya mata lauje lauje waɗanda suke jan kafan mutane da kafiri ko munafiki ya sa kafar shi ko fasiki kawai sai laujen nan sai ya ja kafa a lokaci guda ya yanka kafa kuma ya zirda da shi cikin wuta kuma dama akwai santsi ba zai iya dagewa ba nabi ya ce wakalalibu da kuma ƙari ƙari wanda yake irin na kunama da na maciji suna saran mutane shi karin ne da kansa gashi nan a fili wa hasakun da kuma wato tsiduhu kaya kaya ce wadda take mai shiga mai shiga kafa yadda ake ce ma hasakun wasu kananan kayoyi ne wanda sun shiga ba a iya cire su kamar ka ce da daga kaya ko ya ce ta kunu bi najadin irin wannan kayar da kuka sani a najad annabi na musu kwatance wannan ya ce fi ha shuwai katun wani itace mai ƙananan ƙayoyi yuqal lahu sa'adanu wanda ake ce masa sa'adan sunan shi kenan da da, larabci eh ni ba san sunan shi da wasa ba wannan na duba ko da turanci na ga wani turanci irin na yan medicine nan kawai na fita batun shi tsidihun din shine ko wani wani mai sharhi ya ce duka abu ɗaya ne da muna da wata mata da take yan kimiyya ita nake tambaya ta riga ta yi bacci lokacin da ce kai wannan ba sai na fasara ba kai dai ka imani kawai ita nake dama ita ga mun me fasara su tsigau to kaji ka san a cikin wayar su suka ce annabi halal ya banza Allah kana magana kamar kai zaman kauye to shine irin wannan hamasa din da yan kauye sun san suna abubuwa yace fayamurru almu'minuna duk da wannan bala'in da tashin hankalin mumini za su tsallaka Allah ka samu cikin su ya sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit kenan go fil hayatid dunya wa yawmal qiyama ka tsaras ka tsarfil aini wani kaman kibtawa ido wul haka kawai ya wuce yadda ka san irin kawai an kawo wuta ta dauke din nan wani wa kalbarki wani kuma kaman walqiya kaga ai walqiya ta fi dadewa fiye da kibtawa ido sannan wa karrihi wani kuma kaman wucewa iska shi kuma bai kai wancan bai kenan wakar tsairi wani kuma kaman saurin tsuntsu kaman wucewa tsuntsu wakal ajawidi waka ajawidil khairi wani kuma kaman wucewan horarrun dawakai kaga ai tsuntsu yafi su gudu ko war rikadi wani kuma kaman wucewa karabka fanajin wani zai tsira salin alin musallamun silib zai wuce Allah ka samu cikin su wa makhdushin da kuma wanda zai wuce amma an an an jijjime rauni lauje ya kyarce shi a can kaya ya taka wancan kari ya harbe shi zai wuce amma da raunuka mursalun amma dai za a ce je wuce dai haka an saki shi ya dan tsaya a ruman kenan ko wa makdusun fi nar jahannam da kuma wanda za a ainihin wato sashi cikin karkashin wuta dama iri uku din su ne السابقون السابقون أولئك المقربون دكما أصحاب اليمين دا أصحاب الشمال الله كرك سما cikin أصحاب الشمال حتى إذا خلص المؤمنون من النار idan mu'mine gaba ɗaya suka samu suka tsira suka tsallake siradin nan na wuta Allah ka samu tsira nabi ya ce fa wallazi nafsi biyadi na rantse muku da Allah ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi a cikinku babu wanda zai iya irin tsananin roƙo da banbakin da muminai za su dinga yi wa Allah fistik sa'il haƙƙi min almu'minina lillahi yau malikiyamati yadda muminai za su kai tsananin neman Allah ya rangwanta wa ‘yan uwansu musulmai masu laifuka da suka fada cikin jahannaman irin mage da za su yi wa Allah ya ce a duniya nan ba wanda zai iya yin ta ya ce la ikhwanihim allazina fi nari za a yi ta roƙon Allah ana ta baki ana ta neman ceto suna da tauhidi amma munanan ayyukan sun fada da su cikin wuta sun fada cikin siradi sun shiga cikin wuta sune makdusan din kenan kan manta dama wanda suka rage sune wanda suke suna bautawa Allah ko masu tauhidi min barrin wa fajirin wadancan sun riga sun wuce su babu maganar su duka yan wuta ne kafirai wannan muminai ne masu imani masu aiki nagari sun tsallaka amma marasa aiki nagari masu barna da wanda suka cakwa da amalu salihan wa akhara sayyi'a da wanda suka yi wa Allah wasu laifuka da Allah ya nufin horar da su duk su ne suke cikin wannan matsala Allah ka tsare mu annabi yake cewa yace biyadihi min ma minkum min ahadin bi ashadda munashadati lillahi fi istiqsa'il haqqi min almu'mina lillahi yawm alqiyamati li ikhwani alladhina fi an-nari yaquluna suna cewa rabbana ya Allah kanu yasumuna ma'ana Allah a rangwanta mu waɗannan ƴan uwanmu tare muke azumi da su o yi salluna tare muke sallah da su kullum sallah biyar da juma'a da sallah a idi da su muke ya Allah da ashan duk da su ake yi annabi ya ce sai su ce wa yahujjuna da su ake aikin hajima wallahi ya Allah duk suna yi fa yuqal lahum sai Allah ya ce to akhriju man araftum shikenan Allah ya ce to shikenan ku je ku fitar da kowa ya je fitar da wanda ya sani fatuharramu suwarahum suwaruhum alan nari sai a ba su wani antidote da zai hana wuta ta ci su su wannan yan aljanna da suka tsallaka za su ga cikin wuta ba ta kona su ba Allah ya ce fa yuharramu suwarahum annabi ya ce fa yuharramu suwarahum alan nari fa yukhrijuna khalqan kathira sai su shiga an ba ba su go ahead cewa ku je ku tada duk wanda kuka sani a kadara an ce ka je ka fitar da duk wanda ka sani kuma halaka san mutun ya fi 70 kaje ka ce musu kai ku tashi mufta ku tashi kai ma wani fito wani ma yace akwai fa wani yace jawo shi shi ma ai ta fitar da mutane khalqan kaseeran kad akhadhatin naru ila nisfi saqai wani wuta ta cinye rabin korin sa wa ila rukubatihi wani ta cinye zuwa gwiwa wani ma ta wuce haka a wasu riwaya wato ranar farko kenan fa wuta ta cinye rabin shi wani summa yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bi ce to Allah duk wanda muke ganin ya cancanta wala mun fitar da shi sauran a cigaba da kona su kawai sai Allah ya ce Allah ya ce fa yaqulu ya ce irji'u ku koma faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu saboda Allah shi shine ar-rahman su yanzu mutane da su suka nemi ceton amma a nasu tunanin to iya wanda ne suka cancanta ko kasa ai ko makin ne ka zo kana yi akwai wanda zaka ga duk da haka sai ka ce kai wannan gare ya fadi sai ya sai ya rama baki to shi ku Allah sai ce a ku koma duk wanda ku ganshi da kaman gwargwadon girman kwabo na imani ku fitar da shi fa yukhrijuna khalqan katiran sai a sake fitar da wasu masu yawa masu yawa thumma yaquluna rabbana lam nadhar fiha ahadan mimma amartana ce ya Allah waɗanda kace mu fitar a karo na biyu na mu fitar da su gaba daya thumma yaqulu sai Allah ya sake cewa irji'u sake koma fa man wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin to wanda imanin shi ma kamar rabin kwabo bantaran kwabo haka min khairin fa akhrijuhu kuje ku fita da shi sau na uku kenan ko fa yukhrijuna khalqan katiran a sake fitar da wasu masu yawa thumma yaquluna rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan sai Allah yanzu kam duk wanda kace mu fitar da shi ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه ce ku sake komawa wanda kuka ga koda misqalan zarra ne ku fitar da shi fa yukhrijuna khalqan kathiran thumma yaquluna rabbana lam nadhar fiha adan fiha fiha khairan sai ce gaba ɗaya babu sauran wani mutumin kirkin da aljanna ya auta ya Allah an ga fitar da wannan kirki ma'ana suna ganin abin yayi yawa to Allah shi ko ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in wa kana Abu Sa'id al-Khudri yaqulu Abu Sa'id da yake bada labarin nan sai ya ce ma daliban illam tusaddiquni bi hadha al-hadith in kuna ganin wannan hadisin ba da gaske bane rahmat ta yawa faqra'u in shi'tum ku karanta fadin Allah inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ce Allah baya cutan wani bawa ko dan kankanin abu ne in ko aikin lada ne ko mun sa sai Allah ya ninninka shi kuma Allah ya bada wani lada mai girma a asusunsa can kun so ku karanta wannan ayar ya ƙara musu da hujja kenan daga Qur'ani ko fa yaqulu sai kuma kan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu Allahu azza wa jalla shafi'atil malaikatu to bayan sun gama iya nasu sai Allah ya ce to malaiku sun yi ceto wa shafa'an nabiyuna annabawa sun yi ceto wa shafa'al mu'minuna mu'mine sun yi ceto walam yabqa illa arhamur rahimi ba wanda zai iya wani ceto yanzu sai Allah shi da kansa ma'ana dukkanin bayi a nasu lissafin yanzu babu wanda ya cancanci ceto amma shi Allah da rahamarsa wadda ita ce cikakkiya ɗari bisa ɗari ya ba bayi ƙwaya ɗaya a cikinta ne suke duk wannan dabdalan don zai ɗauko wannan buhun rahamomin guda 99 ceto da shi fa ya ƙabidu ƙabdatan sai Allah ya danka iya danka minan nar daga cikin wuta fa yi kuriju min ha ƙauman sai Allah ya fidda wasu mutane a cikin lam ya amalu khairan ƙaɓɓu kaga waɗancan aidi sun ce suna ta fitar da Allah ya ce a fitar da wanda yake akwai miskala dinarin min khairin nisfa dinarin min khairin miskala zaratin min khairin to wannan kuma lam ya amalu khairan qattu da ɗai ba su taɓa wani aikin alkhairi ba amma fa sun mutu da tauhidi annabi ya ce kada adu humaman su kafin a gama ce kaji waɗancan karan farko an samu wanda kafar shi kawai ta ƙone wani iya gwiwa ko to su ko har sun riga sun gama ƙomewa sun gama mene sun zama gawayi shine humam a wata riwaya ta bukhari ya ce ƙadim tuhishu an riga an gama soya su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wata riwaya yace qad safa'atin naru abdanahu wuta ta riga ta gama babbakawa shine safa'at ta gama babbaka jukkunan su fayulqihim fi narin fi afwahil janna an aka fito da su ba za su shiga aljanna haka ba sai dai a ɗebe su a zazzaga su cikin wani kogi na ruwa a ƙofar aljanna yuqal lahu naharul hayati ana ce mashi ruwan ruwan rayuwa فيخرجون كما تخرج الحبة من حميل السيل sai su fito lafiya sibil kama takhrujul hibbatu kamar yadda dan karamin tsuro sabon tsuro yake fitowa fi hamilis saili a irin yashin nan da ruwa ya jawo shine hamilis sail datti da ƙasa da tabo idan an yi ruwa ruwan sama ya zo ya bukwata da yawa ya jawo ya tara yashi a wani waje kwana ɗaya bisa ga wasu sababbin shukoki masu ban sha'awa suna fitowa wajen to ita da annabi ce ku sai annabi ce ala tarawnaha shin ba ku ganta ba takunu ila al-hajari aw ila ash-shajari ma yakunu ila ash-shamsi usayfiru wa ukhaydiru ba ga wannan ƴar karamar shuka za ta ta tsaya kusa da wani dan dutse ko kusa da wata bishiya sai ka ga abin da ke kallon sama na jikinta samanta ya dan yi fatsi-fatsi ko kore-kore wa ma ya kunu min ha fi zilli abinda kuma yake cikin inuwa ya kunu abiyat sai gan shi fari za ga ya tsiran haka sama kore ƙasa daidai kusa da ruwan shi kuma fari sal da annabi wannan kwatan shi ne suka ce mashi ya rasulallah kalu ya rasulallah ka annaka kunta tar'abil badiya irin wannan kwatance haka detail kamar mutumin ƙauye wanda yake ya san daji ya san kiwo ya san noma saboda wannan kwatancen ba irin na yan birni bane manzala kuma dan birni ne to ina ya samu wannan kwatancen in huwa illa wahayun yuha kuma hayyan ga kalli wannan shugaba annabi kwatanta haka take wannan alhibbatu fi hamilis sayl ɗan karamar tsuro haka wata ɗan tafasa ce ko wani ɗan gyauran gero ko wani wake ne da ya makale ya ɗan yi tsuro haka ko wata ɗan ciyawa sai ka ganta yadda annabi ya faɗa ɗin nan ta saman kore ta ɗan ƙasan kuma farisal da ban sha'awa to haka za a warkar da su za su koma ga sunan da ban sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah bai ba su amsa ko ya fara kuri ba kawai sai ya tsallake in kai ne aka makaranta liki sai ka fara murmushi kana jin dadi ko yace fa yakhrujuna sai su fito kal lu'lu'i fi riqabihim an sa musu wani abu kaman lu'lu'u a wuyansu wal fi riqabihim al khawatim an yi musu wato wani alama a wuyansu ya arifuhum ahalul jannati haula'i utaqa'ullahi allazina adkhalahumullahu aljanna da an gansa aljanna sa da wata alama ba ganin sa ce waɗannan sune wanda Allah ya yantar da su shiga da su aljanna bi gairi amalin babu aikin da suka yi dan alfarma ne kenan go bi gairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu babu aikin arzikin da suka yi amma sun shiga alfarma Allah madaukakin sarki thumma yaqulu sannan Allah ya ce musu udkhulul janna Allahu akbar amma fa an ji wahala jama'a ce ku shiga wuta ku shiga aljanna fama ra'aytumuhu duk abinda kuka gani fa huwa lakum ba za su shiga su fara kama kama ne suna suna bara ko suna neman inda za su dan yi squatting ba a'a duk abinda kuka gani naku ne fa yaqulna rabbana sai su ce kai ya Allah mun gode a daitana ma lam tu'ti ahadan min alalamin ce ai mu abinda ka ban mu babu wanda ya samu wato shi kowa a lahira zai ga cewa falalarsa ta fita kowa shi yasa babu yadda zai wani hasada dan baka kallon wani da abin da ke sama da naka zaka ga nakan nan kai shine a sama alhalin kuma kai ba kowan kowa bane aka kallo shi yasa sai ya zama babu dabi'ar hasada a lahira wanda za ana mafi sudurihim min gillin ikhwana amma a nan duniya fa kowa yana ganin na ɗayan yafi nashi duka mutane yanzu ƴan yalita lana ne yalitar na misla ma'utiyar ƙarun inna hula zuwa hadin azim kowa yana ganin kaiwa na ya more wallahi shi ma wannan kuma gani ke ga kuma ka more talaka na ganin mai kuɗi ya more mai kuɗi na ganin talaka ya more mai mata ɗaya na ganin mai biyu ya more mai biyu na ganin mai ɗaya ya more wanda yake wanda yake dan kasuwa na ganin ma'aikacin gwamnati ya more ma'aikacin gwamnati ya dan kasuwa ya more tsoho na ganin yaro ya more yaro na ganin tsoho ya more ba ka ake bude yanzu alalita shababa yaudi yawman fa ukhbiruhu ima fa alal mashib haka kullun tsoho yake cewa ina ma ya koma yaro shi kuma yaro yana gani ya za da ma ya zama tsoho wanda ba wanda zai ga mai abin da zai sai dai ya faɗa wa kanshi abin da zai haka Allah ya tsara wannan rayuwa kalla hadisin ummu zar'in da suka zauna kowa gani take mijin ɗaya ya fi nata alhalin kuma duka bazan kowa da matsalar shi to haka har yanzu ba shi sa wata kawo mun ƙara mijinta na kaza kaza shi Allah ya mana shuhuda Allah duk matan ma muna yin wannan abin hakuri ko suke yi nace mu ma da ke kawo ƙaran duk muna yin wannan abin da ke bara bai zama a gida kullun sai ya je nan ya je can in ya shigo ko ya taba waya ko ya dauki littafi ko kaje yana ta wani labari ni bai kula na ce wallahi duk mu haka muke hakuri suke da yake shiga wani hakuri Allah zai baki rada kaji kuma ta wa'azi yake dauka wai mun wasu wai wasu irin nagari din nan ne cikakku kowa na da matsalar shi to haka haka haka duk dan adam Allah ya shi a duniya amma a lahira to shine za a samu wannan falala fa yaquluna rabbana ataitana ma lam tu'ti adam min alalamin fa yaqulu lakum indi afdalu min hadha sai Allah ya ce to na ma ƙara muku fiye da wannan fa yaquluna ya rabbana ayu shay'in afdalu min hadha ce kai yanzu akwai abin da yafi wannan fa yaqulu ridaya yaddata fala asqatu alaikum ba'dahu abada har abada ba zan ƙara fushin da nayi da ku irin na baya da ba ku aikin kwarai ba na saku a wuta wannan hadisi yana cikin sai musulmi da bishara iri daban-daban zaga hadisin masail ne da yawa na aqida a cikin sa farko dai ya tabbatar mana da abinda muka ji na ganin Allah da kuma tabbatar da siradi da ceto da magana da Allah da ceton da Allah shi zai da kanshi da kuma cewa akwai musulmai da za su shiga wuta da laifukansu amma za su fita da ceton ƴan uwansu muminai da ceton annabawa da ceton ƴaƴa da ceton alkur'ani da ceton azumi da ceto iri daban-daban daban da muka ji sannan kuma Allah zai falalarsa Allah zai ba da ainihin wato ceto mafi girma ga bayansa su ceta in sun gama kuma ya zo yi da kansa kuma hatta mutumin da ba yi da komai na lada inda ya mutu da tauhidi to zai tsira insha Allah to waɗannan na ƙarshen su ne muka ji a wani hadisi da muka taɓa yi kwanaki a hudu ba labarin wani ɗaya daga cikinsu shine ƙarshen shiga aljanna to karka sake ka zama cikin waɗannan don wannan gaskiya kan tafi ne maso ma asara don baka san in baka aikin komai baka san to ko imanin ma ya lalace ba ya zai ka iya tabbatar da imanomita ɗinka tabbatar maka cewa imanin yana nan intact sai ka ci gaba da shaɗancin ka baka aiki ya zai ka iya gana haka in kai wasa da aiki imanin na iya lalacewa sai zama baka cikin waɗannan ɗin Allah ya tsare mu gara ka samu ka shiga cikin waɗancan da aka ce fanajin musallamun in ta yi daga-daga wa makhdushin mursalun wannan shine shine shine abun nan irin da yake cewa ne tutu din nan da yake cewa ba yabo ba fallasa yawa ka tsira dai koyaye ne ka samu ka tsira yayin ne tsiran shine ka gyara tauhidinka ka gyara ibadarka ka gyara alakarka da Allah ka gyara alakarka da bayin Allah ka tuba daga zanubanka Allah ya samu cika da imani to kun jama'a kun ji wannan shi sa kamar da muka ce muka muka ce saboda saboda akwai akwai wato abin nan akwai fa'ida sosai a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dai wannan hadisi yanzu zaka ji dan rage maka wani tension haka ka dan samu salama ko da sama sama ce ina ne ma now to babun fi ru'yatir rabbi ayanan babun da ke bayani akan ganin Allah kuru-kuru ayanan ido da ido wannan lafazin ya zo a cikin wani hadisi ne wanda an yi tattaunawa a kansa za mu ji wani ɓangare nata shi sa ma kulla mata babi mai zaman kansa ƙala haddasana bashar ibn al-hassan at-tustari wannan bashar ibn al-hassan at-tustari yana da ainihin wato cikin yana daga cikin malaman da ba a samu tarjamar su ba ba a san shi ba haddasana khalaf ibn hisham al-bazzar malamin qur'anin nan qala haddasana abu shihab to mu rike wannan Abu Shihab shi ma mutakallamun ne fihi min qibali hifzihi da haka zaga zahabi yana cewa saduqun fi hifzihi shay'un akwai wata matsala game da haddasa zaka sai aka fara tunanin ko shine ya kuskure wajen ƙara wannan lafazin shi kuma daga Isma'il ibn Abi Khalid daga Qais ibn Abi Hazim daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali kala Jarir yake cewa kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace tarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badr zaku ga Allah ku ido da ido kamar da kuke ganin wata a daren haske wannan hadisi fil jumla sahihi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Ibn Khuzaima da Lalaka'i to al-Sheikh al-Albani sai yake magana a cikin ta'liqin sa yake cewa Abu Shihab hadha ma'a kaunihi min rijal ash-shaykhaini faqad takallamu fi himzi malamin sai magana game da haddasa idan yana cikin mazajen Bukhari da Muslim wa kadhalika awradahu adh-Dhahabi fi al-Mizan wa qala saduqun fi himzihi shay'un wa qala al-Hadr fi at-Taqrib saduqun yahim haka suka faɗa game da shi qultu mal albani yake cewa wa qad rawa al-hadith jama'atun min ath-thiqati أصحاب إسماعيل بن أبي خالد أنه دون قوله عيانا سورا ألبان مالم واتو إسماعيل بن أبي خالد سنكاوا حديث بس جي عيانا بكما مضى في الكتاب من جيش أبايا تندق لمبا تدريه إدا مسند بير زوان اليود ستن يتي وذكرت له في الموضع الأول متابعا كمنا أنبتش متابعة لإسماعيل عن قيس wato shi ma Isma'ilan bai karanta da shi ba daga Qais ibn Abi Hazim din ولذلك لم تطمئن النفس لصحة هذه عيانا mal albani yace dan haka raina bai natsu da ingancin wannan lafazin ba ina ganin kaman itafarrudi abi shahabin biha fahiya munkara aw shaza ala alaqal sai naji a raina kaman dai munkara ce ko kuma shaza sai yace thumma qala shehu sheikh nasir albani yace sake cewa yace wa min nuskhatihi al khassa inji shi wannan mai taƙiƙin namu kenan yake wannan maganar shi malam Basim Faisal Juwaibira yace daga rubutun daga kofin malam Albani dan malamin sa ne na ruwaito wa min khatihi anqulu rubutun hannunsa cewa Albani ya ƙara yace thumma wajadtu lahu shahidan min hadisi Abi Musa sa'azkuru naga kuma amma lafazin ashe yana da shahidi ashe shi wannan Abu Shihab bai kadaita da shi ba ta hanyar Abu Musa qultu ni malam juwaybira nace yushiru shehu mal albani na ishara ila hadisi abi musa wa fihi a cikin sa akwai fa kaifa idza ra'aytum rabbakum jaharatan me za ku ce in ku ga Allah ido da ido rawahu al-ajurri fi shari'a da lambar hadisi na 651 a cikin shari'a ta al-ajurri wa isnaduhu hasanun isnadun kuma tabbatacce ne to kaga shi ma inda aka bi daga daga to ya tabbata wallahu a'lam sai ce babu ma zikira min ru'yati nabiyina sallallahu alaihi wasallama rabbahu tabaaraka wa ta'ala fi manami har yanzu dai batu akan ganin Allah bayan ya gama da ganin Allah na mu'minai sai kuma batu akan ganin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a bacci in kun tuna wannan shine muka karanta tun a farko maganganun ibn taymiya daga cikin jami'ul masail qala hadathana shafi'i قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ina ganin bari mu saurara ana saboda mun ci musu lokaci da yawa masu wannan din amma sai mu tashi akan wannan babun zai fiti da lokacin bai kai ba ko kaga suna ta batare waɗannan masu karatun islamiya kai ya zama ba lada kuma bari mu tsaya anan kawai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi